الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انطري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أكرتم نجيا منجل بار يوم النبي يوسف عليه السلام سنزونا سنة بيرة سكانيسو sai suna cewa la yusufu wa abuhu ahabbu ila abina minna lalle mun gano yusufu da bunyamin dan uwan shi baban mu ya fi son su kuma ga yan mu adda yawa mu shidda amma kuma ya fi son wayancan kai baba ya yi kuskure to wanda bai iya gani ya kyale sai ce kukutun yusufa to ai da a zauna ma ana ta magana wai ana so ne ana so ne a kashe shi kawai ko a jefa shi wata ƙasa sai baban ku ya dawo wajen ku da kulawa da soyayya ku kuma ku tuba ga Allah ku zama mutanen kirki kana qa'ilu minhum sai wani mai magana a cikin su wani mai hankali wa huwa yahuza shine malam yahuza yace la taqtulu yusufa haba jama'a haba jama'a abin magana kashe Yusuf kada ku kashe Yusuf ba kashe shi an daidai a yi ba wa arqur ku jefa shi bi ga ya bacin tubbi a cikin duhun rijiya kaga bata mutu ta ɓarga shi kenan ya ce ka a kashe annabi Yusuf amma dai a samu rijiya mai sulhi mai duhu irin gaba saba'in a jefa shi cikinta kuma rijiyar musulmin fi'ili a samu rijiya mai duhu a jefa shi yanta girhu ba'du sayyara sashen matafiya sai su cece shi in kuntum fa'ilin idan dai kuna son ku raba shi da ubanai ba kashewa za a yi ba a dai samu rijiya a jefa shi baka ta fu bi zalika ku isu da jefa shi rijiya ya fi a sa makami a kashe shi wai mai cewa a jefa shi rijiya kana ashaddahu mahabbatan fi wanda ya fi su tsananin son Yusuf shi wanda ka bala'in son shi to shi ne ya ce a jefa shi rijiya lin qarabati bainahuma saboda suna da zumunta tsakanin su kuma abu na bukara iyan ya da kauna ne to ya za a yi aje wa Yusuf cikin rijiya ga ya can makalkale da babanai kullum suna tare da uban ba su rabuwa sai aka yi shawara aka ce a je wajen baban a roƙe shi ya ba su aron annabi Yusuf Ƙaru sai suka ce ya abana ya babanku ya kudu malaka me ya same ka la ta manna ala yusuf ba za ka ba mu amana ɗanka yusuf ba ka ga yusuf ana mu ne inda muke zuwa wasa da wani bai gani mu haye saman ince mu haye saman turki mu yi ta wasan gwaje-gwaje cikin daji bai gani ka riƙe yusuf ɗan ƙaramin yaro ba a bari ne ya saka ta wala me ya hana ka amince mu daga annabi Yusuf wa inna lahu lanasihun wallahi mu masu nasiha ne da kulawa gare shi ba za mu bari ya halaka ba sun zo wajen ubansu suka ce limaza la tusiru yusufa abadan yamshi ma'ana me yasa baba baka taba aiken annabi Yusuf ya bi mu daji wajen kiwo ba arsiluhu ma'ana gadan ka sake shi gobe tare da mu ila sahara mu je daji yarta ya yi kiwo wa ya la'ab ya yi wasa ya nishaɗi ya nishaɗi wa ya tafi ko ya saka ta yi wala wa inna lahu lahafizun wallahi mu masu kula da shi ne mu za mu tsare shi la yusibu shay'un ba abun da zai samu yusuf Ƙari, annabin Allah ya ƙuru da tito, yana ganin su har hajji sai ce inni la ya hazuru liya an tana gobe. Ni yana bakanta ciki na kun tafiya da shi. Ai da habukun bihi, wannan an tana gobe shi ne fadi. Ga masu na hauru suna cewa an wa ma ba'da hafi tawilil masdar fa'ilu. an wa ma ba'da ha bi tawil al masdar fa'il an da abun da ya biyo bayan ta da fi'li mudari idan an mai da shi masdari muawwali to zai koma fa'il kaga inni la yahzuruni an tadhhabu an tadhhabu bi ma'anar shi in kai barke shi ai dhahabukum bihi masdari dhahabukum bihi la yahzuruni tafiyar ku da shi zai bata mana rai Ibrahim ban son rabuwa da annabi Yusuf. Wa ba ina jin tsoron an ya kuna wani ewu, kada kura ta canye shi. Ƙasar su ƙasar kuraye ce, wa an tuma hannu ga ruwan kuna masu rafkana ga bari na yi, kuna can kuna wasa kuna kiwo kura ta canye mai ɗa. Shi yasa ake cewa a koya ma yaro abin da zai sa ya samu mahita ko ya iya ƙarya kaga su da an ba su yusuf in malece suka dawo ba san abin da za su ce ba babban wajen ba su shi an ce ina jin tsoron kada kura ta ci shi to yara ne ƙanana sai ce ashe kura na cin mutum to babu kuran nan da kan ce kan ta ci shi to ta ci shi kaga an ba su mahita kenan to amma shi annabi abu yana da hujja da yace kada kura ta ci shi annabi yakubu ya kwanta bacci sai ya yi mafarkin kuraye guda goma sha ɗai sun kama ɗanin yusuf sun yi daji da shi ya bi kurayen nan guda goma sha ɗai ya ja ɗanin yusuf su ja ya ja su ja har sun ka ja ya haye zambe ganin ɗan to kaga tun da ya kwanta bacci ya yi mafarkin kuraye sun ja ya mai ɗa to kawai wannan hitar ya zama fassara mafarki ne to shi ne ya masa ɗan dago cewa ina jin tsoron kada kura ba ta ɗauke min ɗa ta tafi da shi. kashe musu ina jin tsoron kura ta cinye shi wal bala'u shi duk bala'in da zai samu mutum muwakkalun bil manfi Allah ya sanya shi a baki ne ma'ana baki ya boka duk abin da kama kanka baki musu ya same ka shi yasa Allah ke cewa ana inda sanni abdi falyuzun da bi khaira ni yadda duk bawa na ke zato na haka nake wanda ke zaton Allah zai ba shi sauƙin rayuwa ya ci da sauƙi ya rayu da sauƙi ya mutu da sauƙi sai Allah bai haka nan wanda ya mu Allah mulkun zato kai Allah bai iya bani arziki wallahi Allah bai taimako na kai eh, bari mutum ya tashi zama bai gano ne ba mutum ya tashi bai na kai to sai Allah baka da kanka to dan haka albala'u shi bala'i ruwan karin filma yana nan cikin bakinka duk yadda ka ɗaukan maranka wannan abu sai ya bi ka tunda har yau ya ce yana tsoron kura ta ci ɗan shi to labari zai zo mai zuwa an jima cewa kura ta cinye mai ɗan sannan shawar rabin labaru ya ce kuma shi annabi yakubu yana daga cikin manyan bayan allah wayanda ba a so su ga wani allah na iya cuta to yau gashi yana kusa da allah yana nabiyin allah mursali amma har yana tsoron kura ya ce a kafu ina jin tsoron an ya kula hulsi mu kura ta ce ina kura take arifi ya za a hanyar da kura har tana iya cuta ta to wannan ganin kura shi ma sai ya samu jarabawa daga Allah ta fara wa ta'ala wa huwa min ahlillah yana daga waliyan Allah min qawasil hadra yana daga yan gaban goshin hadaran Allah lamma lamma khafa min ghairillah yau tunda har yana tsoron wani Allah kura ta ci ɗanai عاتبه الله على ذلك لن يسي الله يا zarge shi akan wannan dan haka labari zai zo mai yakubu zuwa anjima cewa nan nan dai to kura nan da ake gudu ne tana jira har ta cinye shi karu yan uwan annabi yusuf sai suka ce ma babansu la inna akala wudiyu wallahi in muka yi sakaci kura ta cinye shi wani har usmatun ga mu taro da yawa jama'atun ga mu jama'a da yawa inna idan la khasirun to mu mun zama takafi kenan mun zama gajiyayye a ce mu goma mu kasa kare dan kanan mu guda dan kanan mu guda mu kasa tsare shi ai bai yiwa idan fa nahnu ajizun idan muka bari wani abu ya kama kanan mu to mun zama ragaye kenan arsilu ma'ana faqat baba ka sallama ma Allah kawai ka ba mu dan naka alama ra'a akan dai abin da annabi Yakubu ya gani wa alama kala da abin da ya gaya musu cewa yana jin tsoron kura arsalahu ma'ahu sai aka ba su amanar annabi Yusuf da za a ba su amanar annabi Yusuf ko sai da aka yi har za a yi sai ce ku tsaya ya shiga gida ɗaya ko abinci mai daɗi sai ce wanka abinci kun gan shi na Yusuf ne an jima ‘yan rana ta yi a bashi suka ce to ba har sun ta yace ku dawo ku dawo ya ɗebo ruwa ga jarka mai sanyi ya ce wa ga ruwan masu sanyi ba na ku bane na Yusuf ne an jima a bashi sa to ba ba har za su sai ce in ɗana Yusuf ya ce yana son wani abun marmari ga tubbaha ga romani amma ɗana Yusuf suka ce to ba ba kar a bari ya wahala kar a bari ya sha rana suka ce to ba ba suna nan suna kyanci sahihin wai a bashi abinci da ruwa mai sanyi ai bulala za a bashi ba magana abinci da ruwa mai sanyi ba da haka kawai mun ga tun wajen dagawar sun gane lalle ba a dai sarrafa da shi ana magana abincin shi na rana da abincin shi na dare da yadda dai abubuwa za su kasance falan ma za a lokacin da suka tafi da annabi yusuf alaihi salam an yi so da shi ga rijiya ga itace ga sanduna ga annabi Yusuf ba wa Allah bai san me za a yi da shi ba bayan sun isa da shi sun tafi da shi wa ajma'u sai suka yanke shawarar an yi ja'aluhu fi ga ya fatin jubbi madadin a yi ta kukure da sanda har ya mutu ko a yi ta sara ne da icciya da adda ko ta gobe har ya mutu to abin da ya kamata a jefa shi cikin kurmin rijiya. To menene na zaru gani sabu sai suka fara tuɓe mai riga. Ka san in yaro yana yi za a ba shi kashi ya kai mai cire mai riga aka ko ba sai a laifin su mai ga an cire mai riga a to bai ga an ɗauko sabulu ba halawan ta za a yi mai a wa darabu sai aka fara sa kurori tsumai tsumai jamala sha sha kuna babbar ila ahadin sai ya ruga ya zo wajen wanga ya ce yaya yaya wani ta ga yan uwana na hukuna shi ma ashe tashi na hannu sai tsala bai da ya ci abu sai ya ruga ya bace ya wajen wancan gudan yaya wani ta ga ga yanan suna hukuna rauni nu ka taimake ni shi ma sai tsa ya bashi guda ya yi wajen yin hukuta ya yi wajen lawi kai ba daɗi ko ina kuma ففر إلى أهله يزون أكا بغي فضرب الوجه وجه بغي كما فر إلى آخر يجي وجه ولي شيما وانشم سيفجي شي duk inda ya je kashi aka bashi bayan sun cire riga ta yi wajen na kuma suka samo itace suna ta bukule suna ta bukule fasare su yau a lokacin da annabi Yusuf ya gaba bari kukule na su ba sai ya fara kuwa yana ihu yana cewa ya yaqub ya kai baba na yaqub ka taimake ni ka taimake ni law ra'aita ma yaf'alu bi abna'ul iman ina ma kana kusa ka ga abin da iyan bayi ke mani yau ga iyan bayi nan na bugun da da suka ji ya ce musu iyan bayi ba amadu sai suka kama shi wa alƙawarin firmini suka jefa shi cikin rijiya tsugun ba wai da igiya a sa a hankali ba ba da aka zo bakin rijiyar sai suka jewa shi ciki kuma jewa da aka yi take ta ba da ma kayyadu bayan an ɗaura hannu da kafa in yana da hannu ya fada rijiyar ai kaga ne na rika yin haka ko to sun ɗaura hannu sun ɗaura kafa alam ma wa ka'abil bi ya fada a cikin rijiya wa huwa ibnu sab'a asharata sana a lokacin annabi Yusuf yana ɗan shekara goma sha bakwai an nuna ha ko bai yi da shi sha bakwai ba yana ganin ya faɗa cikin duhun rijiya tsungurlu da Allah ta baraka wa ta'ala sai ya kira Allah da wasu manyan sunaye nashi guda uku ya ce ya shahidal ghaira ra'i ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin farij alayya ya wanda ke ganin kowa wanda shi ba koyayye ba ne ya wanda ke kusa da mu wanda ba nesa da mu ba ya wanda ke rinjaya wanda ba a iya rinjaya tai Allah an rinjaye Allah ka yayi mai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce laysa bisabiyyin duk ɗan shekara goma sha bakwai da ke iya munajati da Allah da irin wannan addu'a laysa bisabiyyin kaka ce mai yaro ba yaro bane babba ne فجاءه جبريل سي ملائكة جبريل يزو دي يدي مشي كيوا الله تبارك وتعالى يتي وأوحينا إليه سي مكا أيقوم النبي يوسف ينا تكير ريجيا لتنبي أنه يحقني يوسف بين أكبا كاشي يتي الله نيني kai ne suka bubbuge mu baya da wuya da kai yace Allah ni ne suka bubbuge mu baya da wuya da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko jibril ya ce na tunan bi annahum da sannu za ka ba su labari ba da yau bayan wannan rana bi amrihim hala da wannan mugun aiki da suka yi ba kai dai suka buga ko ya hakuri dale su a kwana a tashi sai sun dawo karkashin ka suna da doka ka ce kun tuna sanda kuka banka shi da bulala kun tuna sanda kuna kuna da itace Allah ya aiko mu annabi Yusuf tun kafin lokacin aikowa ya yi Allah bai aiko mu annabi sai ya shekara arba'in amma yau ga annabi Yusuf saboda ya shiga matsala yana ɗan shekara sha bakwai Allah ya aiko mai da wahayi cewa ita mutum su gane su kai adda nasara shi ne ce ita ma walittaka ba ta shiga a cikin mutum sai bayan ya shekara arba'in ilimin mutum bai cika a gare shi sai ya ɗan shekara arba'in hankali bai zama cikakke sai mutum ya shekara arba'in Allah ya aiko mu annabi Yusuf yana ɗan shekara goma sha bakwai. Shi kuma annabi Yahaya Allah ya mai wahayi yana ɗan shekara uku. Shi kuma annabi Isa saboda kasaita ranar da aka haife shi ran nan aka yi mai wahayi ya ce in yi amfullahi ataniyar kitaba wa ja'ala nabiyya. In ba wa'annan guda uku ba ba wani annabin da Allah ya yi mai wahayi kafin ya cika shekara arba'in. to abin da ake gudu ya faru annabi yusuf alaihi salam an rabo shi da gida da suna amana an zo daji an ci amana an ba shi kashi an kurkurai kuma an jefa shi cikin rijiya to bayan an jefa shi rijiyar nan me ya faru ina kuna so ku ji abin da ya faru ko akwai wani tausayi yaro ɗan shekara sha bakwai cikin tuhon rijiya shehu yake falan ba da halbin tufi da annabi yusuf aka jefa shi cikin rijiya tsungur kullu ma kana fihi min alhayyat wal hasarat laj'at ila zawiyat al annabi yusuf alaihi salam yana fadawa a cikin rijiyar nan sai Allah ya ba da umarni ga duk abin da ke cikin rijiya na kwari da dabbobi da macizai da kunamu Allah ya ce su kama kansu su koma gehe ga annabi Yusuf nan kada wanda ya taba shi. A je a su koma gefe kada wanda ya taba shi. To duk sai suka nisance shi in ba kwamarcin maciji ba. Shi kwamarcin maciji shi kan ya taso ma annabi Yusuf haikan yana son wai sai ya sare annabi Yusuf. To a lokacin sai mala'ika Jibrilu ya sa hannu ya buge maciji. da ya buge macijin nan sai Allah ya jefa mai kurumta duk maciji da kake gani in ji shehu za ka samu maciji kurma ne bai ci muna maraba muna rale da shugaba mai girma Halifa da Ibrahim Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya kara mashi lafiya dan haka shi wannan macijin da ke son ya sari annabi Yusuf alaihi salam sai Allah ya haɗa shi da Jibrilu, Jibrilu ya buge shi, bayan ya buge shi sai Allah ya jefa mai kurumta. Allah ya aiko wa annabi Yusuf sanda ya fice rijiya, ya ce la tunabbi annahum bi amrihim hada da sannu za ka ba su labarin wannan mugun aiki da suka yi ta bayan wannan rana. Allah ya aiko mai yana ƙarami don nazar da zuciyar shi, cewa zai haɗu da ‘yan uwanci a nan gaba. yana basara ke sarkin misra su kuma suna talakawa daga ƙauye sun zo a yi masu auna abinci wani mula shaurun ba su san cewa kai annabin allah ba ne a lokacin ba wanda zai gane wani wani ya na halayen kuma mutabayina ne halayen ku a lokacin sun bambanta ka riga sun shekara kusan arba'in ba su gaggaba ba za su gane ka ba a lokacin sanda za ku haɗu kai kana sarkin misra su ko suna talakawa sun fito daga kan'ana neman abinci ba za su gane ka ba bayan sun jefa annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya sai maganar dawowa gida aka ce to a koma gida
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وأخذوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
lokacin da yan uwa annabi Yusuf alaihi salam suka jefa shi cikin rijiya sai suka biyo hanya zuwa gida waja'u abahu sun zo wa mahaifinsu isha'an da marece yabkun suna kuka falamma fa'alu ma fa'alu da suka yi aika aikar da suka yi na jefa dan uwansu a cikin rijiya ta'akharu ila al-layl sai suka dan tsaya cikin daji har duhu ya sauka falamma janna al-layl da suka ga dare yayi dakhalu ala yusuf kullum dakhalu ala yaquba kullum sai suka shigo wajen annabi yaquba dukansu kullum yamki kowa na kuka da murya guda Alu suka ce ya abana ya babanmu yaqubu ka saurare mu da kyau kuma da kai mana saurare na fahimta kuma kai mana adalci inna zahabna nastabi mu dai mun tafi daji muna halbe halbe muna nan daji muna halbe halbe mu wata rakana yusufa muka ba annabi yusuf inda mata'ina a wajen kayan mu ya tsare muna saboda mun ga inuwa ce wurin ba mu son ya sha rana ya wahala sai muka bar shi cikin inuwa wajen kaya ya tsare muna can muna halbe halbe kai ba mu ko da muka dawo abun ba shawa ba a kana hundi sai kuran nan da kan kwadi kace kana tsoron ta shi ma da to ba a kana hundi wannan kuran da ta kace shi ai sai annabi Yakubu ya ce a kana hundi kura ta ci min da a suka ce na'am kura ta canye maka da ai ce a tuni bi kamisi a ɗauko rigar ɗana Yusuf in gani. Suka zo da rigar, ko da ya jiba rigar mulan tsakon bintami, an yanke ‘yan akuya akan yayyafa mata jinin jini ga aka yayyafa ma rigar jinin akuya. Ga ta da jini suka ce wannan jinin ɗan ne. Fasara ya sun kamisa, sai annabi Yakubu na sunsuna rigar. Waya kuma yana cewa ma ahlama hadha dhini mamakin haƙurin wannan kura a sana waladi ta kashe man ɗa yusuf wama shakka kamisa ta mace bata ta riga ba ita kura na da hannun da za ta cire ma ɗana riga sannan ta canje tsokaci ma'ana su saboda ƙurciya da sun iya sanda suka yanke akuya suka shashawa jinin sai su samu reza su kyakke ta rigar su ce ita ta kece mai riga sai ce wannan kura ta cika haƙuri ga ta ta canje min ɗa amma ba ta kece riga ta yi ba sai suka ce to ba ma dan ba ake riga ba sai ka ce ba ita ta ci shi ba wa ma an ta bi mu'minin lana kai ba mai gaskata mu bane ko da ma mun yi wannan tunanin mun ce ko mu wani ba gaskata mu za kai ba walau kun na sadiki ko da muna da gaskiya balle ba mu da gaskiya tattahimuna mun san tuhumar mu za kai bi hadihi kissa a wannan labari li mahabbati Yusuf saboda Allah ya jarrabe ka da sannan annabi Yusuf waja'u ala qamisihi bi damin kadhib suka zo da wani jinin ƙarya ala kamisihi wanda suka yayyafa ga rigar annabi Yusuf zabahu sahla sun yanke dan akuya walattahu bi dabiha suka cuɗanya rigar da jinin wannan dan akuya wani sau Allah ya mantar da su an yi shurkul kamisa su kece riga tun da annabi yaƙubu ya ga riga ba ke tatta ba sai ya gane wayannan mutane ƙarya suke yi to shi kenan da suka ga bai yadda ba suka ce in ba ka yadda ba bari ma mu je mu kawo ma kurar da ta kashe mana suka yi ta mafarauta ne aka je daji aka ga wata kura bata san hawa bata san sauka ba aka kawo ta da da igiya aka rungumo ta ta ja su ja ta ja su ja suka kawo suka ce ka ganta nan maƙiyar Allah ita ta canye maka da musu to ba su san annabawa na magana da dabbobi ba sai annabi yakubu ya ce kai kura ya ce na'am na haɗa ka da girman wanda ya halicce ka ina ɗana yusuf ya ce ni ban san inda ɗan yusuf yake ba ba kai ka canye min ɗa ba sai ce mu kuraye da duk zuri'ar kuraye haramun ne mu ci annabawan Allah mu ba mu ci annabawan Allah ni dai sun haɗu da ni ne bakin gari na zo gai da ƴan uwana suka kamo ni da igiyoyinsu suka rungumo ni suka kawo ni wurin ka suna ji sai ce kun ji kunya kusa kai an ga suke ɗan kura ta yace daji Ƙara da annabi Yaqubu ya gari ga lafiya lau kuma ya ji muryar kura cewa bata ci shi ba wa alima kadibahu ya gane dai ƙarya ce aka ɗanyarta. Ƙala sai ce bal sawwalan lakum anfusukum amran lalle rayukan ku ne suka kawata muku wani lamari na halakan wanda da fa fa'antum ku karama da shi fa sabrun jamil ai amri sabrun jamil kaga an shafe mubtada shaka kawo hawa amri sabrun jamil lamari na hakuri mai kyau la jaza ba zan rige ka ba na san daga Allah ne والله المستعان Allah shi zai ba ni gudunmuwa alama ta sifun akan abin da kuke ta gaya mana lamarin annabi Yusuf cewa kura ta cinye shi. Shekul Islam wa sa'adar Islam wa ranar Shekul Ibrahim ya sake cewa an yi hikaya annabi Yakubu alaihi salam yana da wata sharuwa wadda yake tatsan nonon ta yana ba annabi Yusuf. to sai ga nonon da ake fata bai isa annabi Yusuf dan maraki ya sha annabi Yusuf ya sha dan maraki ya sha annabi Yusuf ya sha rannan kawai sai ya yanke shawara bari ya yanke dan marakin sai ya zama nonon ya zama na Yusuf shi ne bayan ya yanke dan marakin sai Allah ta'ala ya ce a yanzu kawai dan ɗanka ya samu isasshen nono za ka yanke mashanuwa ɗa to ni ko yadda kan raba ta da ɗan marakinta ni ko sai na raba ka da ɗanka Yusuf wannan min bari hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin wai abubuwa masu kyau na managartan bayan Allah su ne laifuka ga wa'anda yake makusanta yadda ya raba tsakanin ɗan maraki da uwatai shi ma yau Allah zai raba shi da baban shi Yakubu sannan a wani sashi annabi yusuf alaihi salam wata rana ya ɗauko madibi yana ta kallon fuska ta sai ya kalli fuska ta ce kai wata barakallahu ahsanul khaliqi Allah ya yi halitta Allah ya zuba halitta cikin Yusuf ɗin nan shi Yusuf ke banka ce ce Allah ya zuba halitta wurin nan sai ya ce law kuntu abdan da a ce ni bawa ne da ni bawa ne to da an sai da ni da dukiyar da yake Allah kada ya san iyakarta to sai Allah ya tarrabe shi yau gashi za a sai da shi da kuɗi walakantacci wanda iyakar su dirhamin shi waja sayyara bayan yan wa annabi Yusuf sun ba baban su labarin abin da ya faru ya ci kuka ya yi bakin ciki annabi Yusuf dai na cikin rijiya waja sayyara sai ga wasu matafiya sun fito daga madina za su je misra ba nazarin kariban sai suka sauka kusa min jubbi yusuf daga jubbi yusuf har yanzu idan ka je misra za a gwada ma wannan rijiya sunanta tukkan musu wai rijiya annabi musu farzan walidahum sai suka aiki hadiminsu wanda ya saba ebo ruwa liyastafi min bai ebo ruwa a rijiya ba ta ladarwa yaro da ya zo sai je kukan nan tafiye annabi yusufu ya yi ni ya kwana ya yi ni kawai sai ga an je wurin kuka ba ta allaka ni ha yusuf annabi yusuf bawan allah ganin kukan nan sai ya makalkale ta ana jawowa ana zuton ruwa ne ashe mutum a ciki ana ta jawowa saboda tana da zurfi kwarai ashe mutum ne a ciki shi ko yaro yana ja yana ja yana ja ba a faraja huru sai Allah ya taimaka ya fito da annabi Yusuf daga rijiya falan fara awu da ya ga mutum da ya samu ba ruwa ba ƙara yaron nan na aike ke ta kuwa ya ce ya bushirai albishirina albishirina ha za guda na samu yaro mai kyau na samu yaro mai kyau cikin rijiya Shubran radiyallahu anhu ya ce lokacin da annabi Yakubu da annabi Yusuf alaihi salam ya yi addu'an nan Allah ya turo wani a cikin daren nan ya zo ya fitar da shi a cikin rijiya. Saboda addu'a da ya yi ya ce ma Allah ya shahidan ghaira ghaibin ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin farij alayya ya wanda ke ganin kowa shi ba koyon yake ba ya wanda ke kusa da mu shi ba nesa yake da mu ba ya wanda shi ke rinjaya ba mai iya rinjaye shi to ni an rinjaye da Allah ka yayi bane shi bai ce ma ba ta fike annabi Yusuf bai kwana a rijiyar nan ba cikin daren Allah ya turo aka fitar da shi wayannan matafiya suka fito da shi su kuma yan uwan ba su da nutsuwa sun sa aika aikan da suka yi kullum ba su da nutsuwa sai su dawo bakin rijiya su dan leka sai su koma suna nan yartaki buna suna jiran ma za su yi kunu min amri yusuf shin yusuf zai mutu a rijiya a huta ko ko fitowa da shi za a yi da suka ji yaron da ya fito da shi rijiya yana ya bushraya haza guda farin ciki ya tabbata gare ni na samu yaro mai kyau a rijiya ja'i mutu sai yan uwane suka zo da sauri wa alimu sai suka gano annahu yusuf dan uwansu ne yusuf da suka jefa a rijiya bai mutu ba ba ta sai suka zo wajen shi wa asarru suka ɓoye lamarin shi ja'ili bida'a suka mai da annabi yusuf kayan sayarwa kaga sun yi garkuwa da shi ke za a ba su kuɗi a tafi da shi ƙarurar sai suka ce ma wannan mai ɗiban ruwa a za abduna ashe bawan mu wani rijiya faɗa wannan bawan mu ne abdun abid bawan mu ne gudajje dalla alaina tun je muke bi ta ashe ya faɗa rijiya wa nahnu nuridu an nabi'ahu laka kuma abun ba na rigima bane in kana so mu sayan ma wallahu allah alimun masani ne bima ya'malun da wannan mugun aikin kuma da za a ƙara shafawa an jefa shi rijiya bayan an ba shi kashi kuma an fito da shi madadin a dawo da shi gida wajen babanai a ba shi hakuri kuma za a sake wata aika aika wai yanzu sai da shi za a yi wallahu alimun bima ya'malun Allah na sanar da duk abin da suke ciki kana lahul mubta shi wanda zai sai bawa sai kalli annabi Yusuf alaihi salam ya gan shi kyakkyawan yaro kuma bai wa irin wannan ashe mace bawa sai ya ce an ta abdun wai da gaske kai bawa ne ba saka ta yusuf yusuf ya tuna da gashin da aka ba shi jiya da bulalar da an game da sandunan da aka kanku ne ya shuru mai sai ya ce an ta abdun kai bawa ne in kai bawa ne in sai in ba su kuɗi annabi yusuf ya shuru abin da ya sa idan ya ce shi ba bawa ba ne shi mai sai tafiya ce zai zai bashi tare da yan uwan nan su ƙara likita mai gashi fiye da na jiya ina ma yau su kashe shi ko kuma su je wa shi yi ya zama ya mutu to garin ku sai ce an ta'abdun ina magana kai bawa ne wannan ne annabi Yusuf ya ce na'am ana abdu ni bawa ne ka saye da yi bawa ne ma'ana ya ce shi bawa ne ya fi sauki bisa abashin su amma wa huwa yanawi ana abdullahi ta'ala yana nufin shi bawan Allah ne washarau yan uwa annabi yusuf dinan suka sai da annabi yusuf da zamanin baksin da kuɗi walakantacci da rahima ma'aluda Allah ya ce ‘yan sunan lafa ne kirgaggi ‘yan sunan la ba wai dinaro na ba kamar a ce kogo ishirin ishirin da dirhaman dirhami ishirin ba kawai saboda ya riga ya gama sayayya a madina ya ce ko ga kuma tsamai in sai bawon ni ko ban da wani abu in ba su da ishirin din nan ba suka ce ko su da ishirin din ne kawo ki kai ana da wata wa kanu yan uwan annabi suka sun zamo min zahiri suna masu gudu biyu a cikin dan uwansu ma'ana sun kuji dan uwansu sun yadda duk duniyar da za a je da shi a yi ta tafiya da shi sun kuji shi ba ruwansu da shi har sun yadda su a yi shi su ne ko kobo ishirin a kan dan uwansu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka ta faru gare shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je masallaci fatalaka musibyan sai diyan madina yaran madina guda takwas sai suka tara manzon Allah suka hana shi zuwa masallaci suka ce wallahi ba ka zuwa masallaci wallahi ba ka zuwa masallaci in yayi wannan su tare in yayi wannan su tare annabi ya ce lahiya su ce wallahi ba ka zuwa masallaci yau sai annabi ya ce to mi nan muku suka ce kullana ba'iran kama ta kuna lil hasani wal husayn mu doki su kuna za kai mana ba mu ga yadda kake ba jikokin ka hasan da husayn ba wallahi ba masallaci za ka ya rasulullahi ka kwanta kai mana doki doki su kuna baba irin yadda ake yi ma yan yara mu haye kai da kake ma hasan da husayn annabi ya ce to ba ku bari a yi sallah a yi muku doki su kuna suka ce wallahi mu ba mu yadda mu sai kayi mana yadda kake ma Hassan da Husaini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Salmanul Farisi Salmanu yau matsala ta gito mu annabi annabi na so ya je ya ba da sallah kuma ya rusu tara hanya sun ce ba magana zuwa sallah sai an yi so donki su guda sai an fara donki su guda ya rusu san an gaji a bari ta ba magana sallah annabi yace wa Salmanul Farisi a shiga gida idan Allah ya sa an samu wani abu a ɗan yanko mana shi mu lallashi yaran nan su bari mu je mu sallah Allah ya sa suna shiga a cikin gidan sai aka samo gwadda guda takwas talatin zaujja zatin gwadda guda takwas haka ƴan ƙananan haka kamar ka ce mangoro guda takwas da aka kawo sai manzon Allah ya kira su bada fa alali sigira da ya ba su kowa sai kyada annabi ya ruga da gari ye an ba mu an ba mu eh an ba mu an ba mu suka tere suka ba annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana yusuf bi'a bi thamanin baqsi in dai annabi yusuf yan uwa ne sun sai da shi da kuɗi walakantacci fa haula'i to yaran madina kazalika yau duk girma na zama na manzon Allah sun sai da ni bi zamanin jauzatin da ɗan mangwaro kwara takwas ba dan ɗan mangwaro takwas ba yau da ba ni ba zuwa masallaci amma yanzu na sai kaina daga hannun sai ce wa na samu na kwashe kaina sallallahu alaihi wasallam wa kanu fihi min az-zahidin sun kuta dan uwansu gudu na har abada fa ja'at bihi sayyara wa inna matafiya suka je da annabi Yusuf ila Misra har zuwa Misra fa ba'ahu da ishtarahu wannan da ya sawo shi da dirhami 20 فباعه sai sai da shi faba'ahu bi 20 dinar sai sai da shi da dinari 20 kaga ya saye shi dirhami 20 ya sai da shi dirhami 100 ya ci riba dokin doki aw zawjayn alim aka hada mai da taki biyu na takalmi wa zawjayni da kuma kayan sutura kala biyu shi mai ce ko yanzu ne an sai da annabi Yusuf bin samanin baksa an ƙara sai da shi ba da daraja ba matsayin shi ya wuce a ce dinari ishirin da suka bi kan annabi yusuf sai aka ba da shaida cewa za a zo da bawan da duk misra babu bawan da ya taure duk wanda ke son ya sai bawan da ba bawan da yake shi ya zo ya san yusuf za a kawo bawa gobe fata na fasa biyu jami'ul agniyai duk mawadata sai ana waso son zuwa sayan annabinsu duk mutanen misra in ji shehu kowa ya je yana son ya zama shi zai sai yusuf har da wata tsohuwa wanda ita tsohuwar nan ba ta da kuɗi amma tana kaɗi ta haɗa zaranta na kaɗi gaba ɗaya ta je kasuwa ta sayar aka ce tsohuwa mi za ki da kuɗin zare na kaɗi ta ce yusuf da sayo an ce ɗin na mai rabo ne mai rabo ka samu ina in samu a sai in miki shi wai da wannan zaren za ta sau musu ana ta waso su to ana nan har Allah ya sa azizu misra ma'ajin misra ya sai annabi yusuf da nauyin shi zinari aka ce a auna shi idan ya yi kilo hamsin to za a ba da kilo hamsin na zinariya za a aza shi ga ma'auni in kilo arba'in ya yi to za a ba da zinariya adadin yawan wannan nauyin nashi kilo arba'in to ba zinare ɗaya ba wa wasu rufin ƙasar sannan za a ba da buhun azurfa adadin nauyin annabi musu wa wasu rukudan sannan za a ba da awon haka nan na turaren wuta kilo arba'in wa wasu ruhu miskan sannan a ba da kilo arba'in na almiski wa wasu ruhu hariran sannan za a ba da kilo arba'in na alhariri wa kana arba'u bi atiki ya yi kiro arba'in a ya zama matsayin kamar kiro da yau cewa ya ce to kaga yanzu kuɗi kuɗi sun yi tsada a ce wannan yaron daidai nauyin shi daidai kuɗin da za a siye shi kuma nauyin shi da zinari da azurfa sannan a haɗa da turaren wuta a haɗa da almiski a haɗa da alhariri to sai zan ba wanda an da kuɗin da zai sai yusuf in ba azizu misra ba ma'ajin misra mutum da shi ba amma aji kaga cikin kuɗin ajiya sai sai ya zo ya sai fashtarahu sai sai annabi yusuf da dukiya mai tsada allazi ishtarahu min misra wanda ya saye shi a nan misra shine kudayfir wa qala sai ya ce limaratihi ga matar shi zulaiha akrimi mathwa ki girmama zaman da wannan yaro zai yi wajen ki Mana wannan yaro da gani ɗan manyan mutane ne, da gani yaro ne mai albarka. A sa an yamfa'ana ya kusa ya amfani mu nan gaba, aunar da da wani wani da. Ko kuma tun da ni ban haihuwa da ni da ke wanke shi matsayin ɗa. Tabar masa fili yana zaton nan gaba annabi Yusuf zai amfane shi. To sai ga ya Allah ya tabbatar da amfanin ga Azizu Misra da matar shi. Shauran Jallawa wano yake asbabun nasu firasa wanda suka fi kowa iya firasa su ce ina zaton abu kaza kaza ne kuma ya tabbata to babu kamar mutum uku. Na farko Azizu Misra ma'ajin Misra wanda ake ce ba ku ya ce ma matar shi akrimi matuwa ki girmama zaman Yusuf a wajenki a sa an yamfa'ana aunar tafi da walalar nan gaba zai amfane mu ko kuma rike shi matsayin da sai asiya bintu musabi matar fir'auna lokacin da aka kawo annabi musa alaihi salam aka ce shi a cikin akwati sai ta ce a sa an yamba ana auna ta da walada duk a kare ta musa sai ya amfane mu ila ma mu rike shi da sai sai na abubakar siddiq sai na abubakar siddiq shine na uku lokacin da zai rasu sai yake ce ma al'umma manzan Allah inni khallaftu fikum Umar ibn al-Khattab ina gudun in rasu ku ta rigima ku ta jidali wa zai zama halifa ta to ni na zabi halifa ta wanda a halifa ta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa azunnu annahu sayadi ina kyautata tazafin insha Allah zai mutu adalci fa in kana kama azunnu idan dai idan dai Umar ibn al-Khattab ya yi adalci yadda nake zato alhamdulillah na gode ma Allah da zato na ya zama gaskiya wa in kana ghayra zalika in ku Umar ibn al-Khattab ba Umar ibn al-Khattab din da na sani bane ya yi zalunci ya ci amana to ya sani fa sayalamu alladhina zalamu ayyam qalbin yanqalibun wayanda suka yi zalunci za su san inda za a kai su to kaga zaton da ya dace wa sai na Umar zai yi adalci sai ga sai na Umar ibn al-Khattab fataharruq ad-dunya duk duniya idan an ce duniya gari dubu ɗari hudu ne to idan ka kasa hudu sai da sai na usmanu ya ba musulunci rubi shi kadai sai na umar da khattab sai da ya buɗe rubin duniya duk ya kai musulunci har misra har sham syria har kuba duk sai na umar ya kai musulunci a wuri to kaga zaton da sai na abubakar ya mashi ya zama gaskiya kenan To don haka wayannan mutane sun yi zato ko zaton ya zama gaskiya. Don haka ya gaya mata ki girmama zaman da zai yi a wajenki, ƙila ya amfane mu ko mu riƙe shi ɗa. Wa kazalika yadda kaga mun girmama annabi Yusuf yana cikin rijiya an fito da shi waje an sai da shi yau gashi ya dawo gidan ma'ajin Misra kuma ma'ajin na tausayin shi ya ce a kula da shi makkanna li yusuf fil ard haka muka ba annabi yusuf dama a cikin garin misra ya sauka inda yake so wani nu'allimahu kuma da sannu za mu sanar da shi min tawilil ahadith fassarar mafarki zai zan babban masanin mafarki zai zan babban malami mai fassarar mafarki wallahu allah ghalibun ala amrihi mai rinjaya ne akan lamarin shi duk yadda mutum ke ganin ya yi ƙarfin Allah to ya sani ƙarfin Allah ya fi ƙarfin shi shi ƙarfin Allah da ya rubuta shi rushewa ba abu da ke buwaye shi walakin na aktarar na sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su da labarin cewa ƙarfin Allah yana saman ƙarfin kowa alhamdulillah anan ne muka zo ƙarshen karatun mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muke Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin mai daɗi yan dawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasan mu Allah ya ciyar da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu mutu muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya shugaba mai girma halifa muna godiya gare shi Allah ya kara mashi lafiya Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya cika burin shi a cikin mutanen zawiya albarka manzo Allah da shi kuma muna sanar da dukkan yan uwa insha Allah ta'ala banda gobe ranar Lahadi za mu rufe wannan tafsiri da muke yi sai mu da insha Allah ta'ala wanda ke nan ya gaya ma wanda bai nan cewa lahadi bayan na san za a rufe wannan karatu insha Allah fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
Amin.